ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام يومنا biyu ga watan Jumada al-Akhira hijiran maiki sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda yayi daidai da uku ga watan 12 shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'un haditha yau za mu tashi kan hadisi na goma sha tara الحديث التاسع عشر حديث نقوم شاترا عن أبي العباس عن كربوش دقى أبي العباس عبد الله ابن عباس شنو عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما الله قال مسير ده Abdullahi dan Abbas yana daga cikin ƙananan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. An haife shi a cikin shehu Makka a cikin a lokacin da ake wato yanayin kunci da tsananin da Annabi ya shiga da shi da dangin shi gaba ɗaya. an kore su daga makka an hana sayan kayansu an hana saida musu a aure su su aura a yi musu magana a zauna da su komi an yanke musu duk wata hudda suka koma cikin duwatsu suna rayuwa har suka kai saboda bara ta yi wahala suna cin fata babu abinci a cikin irin wannan yanayi ya kan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu mai fara musu yarda abdullahi dan abbas baban shi da baban manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa da kani ne wasu da wasu da abbas dan wani baban manzon allah ne saraka abdullahi dan abbas kane yake ga annabi zai maza suke da shi da maki alaihi salatu wassalam kuma abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya azurta shi da haddan alqur'ani da fahimta shi da har da hadisi da fahimta Allah ya sanya cikin manyan manyan malamai da Allah ya mashi addu'a annabi ya ce اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل Allah ka koya mai tafsirin Qur'ani kuma ka baya fahimta ta addini sai Allah ya karba Abdullahi da Abbas Allah ya tattara mai ilimi sosai kuma yana daga cikin manya-manyan almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam da suka samu yawan almajirai ya samu almajirai masu yawa kuma manya-manya sanannu cikin tabi'ai yaushe ya karbi wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai suna tafiya kasa ko yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya goya shi saman abun hawan shi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke san kananan yara saboda ya san su ne manyan gobe haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana jawo su ga jikin shi domin su gane addini idan suka gane addini kaga su ne manya gobe gobe ta al'ummar musulunci sai ta yi alkhairi saboda kananan ta yau an koyar da su addini sun gane addini an jawo su ba a ware su ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake jawo kananan yara yace to wata rana ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mani ya gulam ya kai yaran nan inni walimuka kalimat lalle ni zan koyar da kai wasu kalmomi ma'ana zan koya ma wadansu maganganu maganganu waɗanda suke masu amfani waɗanda za su amfane ka yau da gobe har girmanka kuma za su amfane ka a cikin rayuwarka da addininka ku saurara da kyau ya kai yaro ihfazillah ka kiyaye Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye shari'an Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari shine ma'ana ihfazillah ka kiyaye Allah karka saba ma Allah subhanahu wataala karka kiyan aiki da dokar da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da aikatawa yi kokari ka yi aiki da abinda Allah ya sanya ka kuma ka nisanci abinda Allah ya hana ka yahfazka idan ka kiyaye Allah shi ma Allah zai kiyaye ka Allah zai saka ma da irin mu'amalar da kai ma Allah idan ka kiyaye Allah kana yaro Allah zai kiyaye ka kana babba idan ka kiyaye Allah kana saurayi Allah zai kiyaye ka ka zama tsoho idan ka kiyaye Allah lokacin da kake da lafiya Allah zai kiyaye ka lokacin da baka da lafiya idan ka kiyaye Allah lokacin da kake da rayuwa in ka mutu Allah zai kiyaye ka idan ka kiyaye Allah lokacin da kake da wadata Allah zai kiyaye ka lokacin da talauci ya same ka duk kowane yanayi in ka kiyaye Allah to in sabanin wannan yanayin yazo Allah zai kiyaye ka kaga kalma mai kyau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ma Abdullahi dan Abbas yana kwalitar da shi ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce ihfazillah ya ƙara ce mai ka kiyaye Allah mana ka kiyaye umarnin Allah da hannun Allah ta jidhu za ka samu Allah ta ja haka dabra da kai gebe da kai kuna gani wani mana an ka kiyaye doka Allah su wani wata ala ta biya cikin cikin rayuwa idan ka shiga cikin wani yanayi to za ka samu Allah su wani wata ala dama Allah yana nan za ka same shi kuma nan tare da kai zai kama maka in bakin ciki ne zai yayi maka in damuwa ce ma zai faranta maka rai in rishi ne zai baka an wani ne zai cutar da kai Allah zai hanawa za ka samu Allah kusa da kai dama Allah yana nan kusa da kai amma nan kusa da kai din ta taimako ce ta karfafawa ce ta Allah ta'ala ya yarda da kai cikin bayan shi waɗanda yake so ne raka da wata matsalar ka inda ta so saboda ka inda ta so kai ka kiyaye ta Allah subhanahu wataala ka kiyaye hakokin Allah ko to ta kana ta sawa sai Allah subhanahu wataala ya shiga maka ihfazillah tajidhu zaka samu Allah tijahaka ko tudahaka kusa da kai daura da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai idan sa'alta in za kai roƙo fas'alillah to ka roki Allah bana in za ka roƙon wata bukata kar ka roki kowa sai Allah duk bukatar ka gaba daya kar ka roki kowa sai Allah subhanahu wataala kar ka kar ka roki maluki dan uwanka wani muna gane wannan sai idan al'ada ta gudana cewa wato wannan abin ana yin roƙon maluki shi ba kana yin roƙon shi kuma ya baka muna ganewa ko ko kuma abin da ka san maluki abokin halittarka yana iya maka sai ka roƙe shi maluki yana iya baka kuɗi ko maluki yana iya kama ma yana iya ma gini ko yana iya gyara ma motar ka ko motar ka ko kekenka yana ya taimaka ma ya baka magani ka sha ko ba haka ba wannan da abubuwa yana irin su amma ka ce wani ka bani lahiya to wannan ba roƙon Allah ba roƙon kowa sai Allah wani ka bani haihuwa ba roƙon kowa haihuwa sai Allah maliki wani ka ka wadatar da ni ka maida ni mawadaci ba wanda yake maida wani mawadaci in ba Allah ba wani ka dora ni masa karaga matsayi kaza ba mai iya dora ka sai Allah to waɗannan abubuwa waɗanda suke manya ma- wani ka maida ni malami ba ya yawa malam sai maida ka wannan ba roƙon kowa sai Allah subhanahu wataala amma ka roƙi wani ba dala biyar yana iya baka dala goma yana iya baka dala ashirin yana iya baka dala ɗari duk waɗannan yana iya baka su ko ko da ka san shi ma matsayaci ne ba ya da komi ka yi cewa ba ni dala ɗari saboda dai ya ka san ba kullum za ta zama cikin tsiya ba kuma ka san maluki yana iya ba maluki ɗari ko ba haka ba Yau, ba ni magani Allah taimaka man da maganin masassara maganin ciwon kai maganin ciwon zuciya maganin ciwon hannu dai zai iya baka to wannan idan ka roƙa shi ma wajibi ne lokacin da ka roƙi mutum ya baka ka sa cikin ranka cewa shi sababi ne ba shi ne mai bada ba Allah ke bada da zaran ka ɗauka shi ne mai baka ɗin ko kadago ce kana gana yana iya baka a shi sababi ne mai badawa na gaskiya shi ne Allah to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyar da Abdullahi da Abba cewa idan sa'alta fas'alillah in za ka roƙo to ka roƙi Allah subhanahu wataala wai ce mai wai zasta anta idan za ka nemi taimako kuma fasta'in billah to ka nemi taimako da Allah domin babu wanda yake taimakawa sai Allah subhanahu wataala nan ma idan ka san mutum yana ya taimaka ma kana iya neman kana iya neman taimakon shi in ka san yana iya kawa da rami kaji mutane na dubi bakin rami ka ce da Allah jama'a ku taimaka ku hiddu ne za su iya ko ba su iya ba da Allah ku taimaka mutu na ne ya mutu wallah ku tura mana ita shi za su iya taimaka ma tura ita shi mota ta mutu da Allah ku taimaka mun katanga ta ta zube da Allah ku taimaka mana dan daddora burguna a dan tari kayan a samu damar gina sabuwa suna yawa ko ba su yawa saboda haka da Allah mai ko mana abin nan mai ko mana ruwan fiyawa ta zai yi mai goma ko ba yawa amma wani ba yana ba yana ba yana kusa da kai yana wani wuri kai kana cikin gidan shi yana wata unguwa ka zangi kururuwa kana kiran shi nan maradi kana cikin gidanka shi yana wani wuri wane wane da Allah zo kama mani wannan baya da kyau saboda bai iyawa muna ganewa ku bai iyawa to balle wanda ya mutu da wanda ya mutu ka zangi kiran shi kana cewa wane taimakanni bai ya taimaka maka saboda haka ba a neman taimako da wa da maluki sai da Allah subhanahu wataala cikin abinda Allah ta'ala bai sanya shi ga hannun kowa ba yana ga hannun shi to ba a neman taimakon shi wurin kowa sai wurin Allah muna ganewa ku amma idan mutane na kusa da kai ka aika su taimaka maka taimaka mai abinci da Allah taimako ki bada abinci sai ta sai ta baka saboda akwai abincin tana iya badawa da Allah taimaka ka bani canji amma duk wannan fa gaba ɗayan so ake lokacin da kake cewa a taimaka maka ka sa cikin ranka mai taimakon na hakika shi ne Allah abinda ake so ka gane ke in ka yarda ka sa cewa ai ɗan adam yana iya taimakawa to ka shiga cikin wata gona ta Allah yana iya taimakawa amma da taimakon Allah shi sababi ne kawai kamar yadda ka san abinci ba shi ke kosar da kai ba Allah ne ruwa ma ba suke ma maganin kishirwa ba Allah ne mai yake kishirwa in ba haka sai kame da ruwa Allah kame da abinci Allah ka koma kana bauta ma ruwa da abinci ba tare da ka sani ba kana ganin girman tuwo saboda yana ma maganin yunwa ka shiga uku a kudur cewa za ka cikin ranka cewa abinci sababi ne daga cikin sabubban da ke maganin mai maganin yunwa sababi ne sababi kuma Allah ya halice shi saboda ka bai da tasiri sai da tasirin Allah subhanahu wataala sai da izinin Allah to shine ma'anar wai gasta an ta fasta billah neman taimako ba a neman taimako da kowa sai da Allah kamar yadda muke cewa iyyaka nasta'in muna neman taimako da kai ya Allah subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai wa'lam annal ummata kuma ka sani cewa lalle al'umma ma'ana halitta gaba daya lawishdama'at da za su haɗu gaba ɗayansu na farkonsu da na ƙarshensu ala an yanfa'uka bi shay'in abu sa cewa su amfane ka da wani abu su baka wani abu wanda zai amfanin ka ko su baka lafiya ko su baka kuɗi ko su baka aiki ko su baka aure ko su baka haihuwa ko su baka wani matsayi gaba daya mutanen kasar nan da rasa hannu akan su yi lam yanfa'uka ba za su amfane ka ba illa bi shay'in sai dai da abin da qad katabahu Allah laka Allah ya riga ya rubuta maka shi duniya in ta tara akan ta samu ma abu ba za ta iya samar da shi ba inda Allah bai samu ma shi ba mutum nawa za ka gani yan uwanshi suna ta kokarin ya zama wani abu amma su suna so ya zama wani abu ya yi ta daga halin kakanika ya halin kunci amma ina tunda Allah bai rubuta mai fita daga ciki ba haka za ya tsaya a yi ta ba shi jari a yi ta samo mai aiki a yi ta runguma shi a yi ta kama mashi sai abin ya yi kamar za sai lalace don Allah ta'ala ya nuna su ma ɗin da suke ƙoƙarin ya zama wani abu ba su suka makansu ba su ma Allah ya masu daga sai dai abu da yadda za ka yi ka amfani mutum ba ka yawa ba ga likitoci taro suke ga mutum ba akan sai sun ba shi lafiya ina Allah ya hana sai ya mutu sai su yi ina Allah ya kiya a yi aina a tura gaba a tura gaba a tura gaba a tura gaba a tura wani likita sai an tambaye shi ya ce aika za mana aika za ne da an yi kuma abin ya kiya a je ga na gaba shi ma ya ce a shi wancan ai bai gane ba kaza ne za a yi aika zan shuru mara lafiya ne za ka ganin kusan duk ƙwararrun likitocin duniya sun taɓa shi amma ina sun kasa samu mai lafiya saboda mai ba da lafiyar shi ne Allah. Da duniya za su haɗu gaba ɗaya a kansa amfani ka da wani abu ba su iya. Mai neman haihuwa za ka ga yana da kuɗi yana da wadata ba irin likitan da bai gamu da shi ba ya kashe kuɗin amma kuma duk suna baya maganin da za a samu haihuwa amma mai ba da haihuwar shi ne Allah ba magani ba ya ki ba da muna ganewa ku? to sai abin ya gagara kawai dole a haƙura saboda haka babu wanda ya isa ya amfane ka da wani abu wanda Allah subhanahu wataala bai rubuta maka shi ba in ka ga abu ya same ka to Allah ya rubuta ma kai godiya ga Allah sa'annan na biyu kai godiya ga mutum amma babban wanda ake ma godiya akan abin shine Allah subhanahu wataala ya ce walawishtamar kuma da za su haɗu ala an yi burruka bishayin abusa cewa su cutar da kai da wani abu lan yi burruka ba za su cutar da kai ba illa bishayin tatkata ba hullahu alaika sai dai da abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta shi a gare ka mutanen duniya in suka haɗa kan sai sun sauke ka daga mulki ba su iya inda Allah inda Allah bai ce zai sauke ka to ba ne sai sauke ka haka ne ko ba sai yawa sai yi sai yi sai yi ba sai yawa duk karfin su Allah ya sa su yi sanyi kuma suna kallon ka saboda ɗan gatan Allah ne kai za su iya kuma ba ka da ƙarfin komi sun bi ga ƙarfi suna iya sawa zuwa tsame ka a samke ka amma Allah ya hana saboda shi ne wanda tutil mulka man da sha in ya baka bai tashi samke ka wallahi ba wanda ya sai samke ka ko ba a samka kuma kana kashe mutane kuma Allah bai tashi samke ka ba sai ya barka ka tara wannan zulumin ya ki sauke ka ga aika aika kana yi talakawan ka ba su so amma kuma ya ki sauke ka don ya nuna ma duniya cewa shi ne mai azawa kuma shi ne mai saukewa da sau da haka ba ne sai cutar da kai da mutane sun taru a kan same da ka talaka ba su iya da mutane za su haɗa kan sai sun sauke ka daga aiki wanda kake samun abincin da kake ci da iyalinka da shi ba su iyawa Allah ba zai bari ba. Da mutane za su haɗa kan sai sun gama ta da rishin lafiya. Duk boka, dorin bokan da za a, dorin ɗanborin da za a, dorin mutumin banza da za a wurin shi, akan a haukata ka, ko a rikita ka, ko a firgita ka, ko ka shiga dashi, ko a ma kurjiya, ko a ma tantabara, duk abin da za a maka. Ba za su yi cutar da kai ba. duk sai sun kare da sabu sai su mani kahido ke kudin jira dai a jira yana ga abin da ya bai da kawo gare shi ayi ayi ayi ayi kuma ana yin aikin da irin ire-iren shi don haukata su an sa sun shiga daji amma shi Allah ya hana kuma Allah bai rubuta mai wannan wahalar ba za ta cin mai ba za su iya ba sai dai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mutum wannan yana nuna maka cewa duk wanda ya cutar da kai ka sani cewa kaddara ce ta Allah domin abu ne da Allah ya riga ya rubuta sai ya same ka sai ya same ka ita kaddara ba a gudun ta kana gudun ta zaka tare ka ko sai ka aje kayan ka inda ka gudu sai ta zo ta dira ita ma inda kai tana tare da kai ta ba a guje mata dan ba wata halitta ba ce rubutun Allah ne kai ya rubutu sai abin ya same ka daidai lokaci ka zarto duk inda ka shiga kuma sai abin ya cin maka ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam yana koya wa Abdullahi na Abbas wurin kuma kaddara mai kyawu da mara kyawu cewa an ka ganga cikin yanayi mai kyawu to ka sani cewa kaddara ce ta Allah mai kyau ta same ka idan ka ganga cikin yanayi mara kyawu ka sani cewa kaddara ce mara kyawu daga Allah ta same ka kawai ka rungume ta kai hakuri rufiyatil aqlam annabi sallallahu alaihi wasallam yace an dauke alƙalman da suka yi wannan rubutun an dauke su ana an riga haka abin yake an riga an rubuta an kare wajen fati suhufu kuma takardun da aka yi ma wannan rubutun sun bushe alama cewa la tabdida li kalimatin laiki babu canji ga zancen Allah subhanahu wataala haka yake haka hukuncin Allah yake cewa ba mai maka sai Allah kuma ba mai hana ka sai Allah haka abin yake kawai ya yi imani da wannan imani da kaddara tana da muhimmanci kwarai rawahu tirmidhi bala yace imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyawu hadisi ne ingantacce wa fi riwayati ghairi tirmidhi a cikin wata riwaya wadda ba ta tirmidhi bace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ihfazillah tajruhu tujahak ko ta'arraf ila Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ka san Allah subhanahu wataala ihfazillah ka yahfaz tajru amamaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah subhanahu wataala a gabanka dumanin shi da tujahaka in ka kiyaye Allah ka kiyaye abinda Allah ya ce ka yi shi ne kiyaye Allah ba ka wasa da addinin Allah subhanahu wata'ala ka rike shi bakin gwargwado kana yi to za ka samu Allah subhanahu wata'ala gabanka ta'arraf ila Allah ka san Allah subhanahu wata'ala fil raha a cikin wadata a lokacin da kake da wadata kana da kuɗi ka san Allah ka san hakokin Allah ka kiyaye hakokin Allah kamar wasa da addinin Allah haka lokacin da kake da lafiya ka yi amfani da lafiyar da Allah ya baka wurin bauta ma Allah haka lokacin da kake aiki ka yi amfani da wato damar da Allah ya baka ta aiki kakka musguda ma mutane akan abin da ba doka bane abu ne daga bangarenka kakka yarda kai haka in doka ce ta ƙasa haka aka ce to sai ka bi wannan dokan amma ɓangaren ka kai kakka zo ma mutane da tsanani da matsawa da ƙuntata ma mutane abinda a rubuce ba a sa ka kai shi ba da alhurma an an baka ita an ka samu dama ka yi ta to kai alhurma matsayinka na ma'aikaci an baka dama in kaga wanda za ka tausaya ma ka tausaya ma to kakka ce ba sani ba sa akwai ranar ƙara aikin ba aiki ba ne dama na- na- na baturi mai shekaru yakantattu shekara 35 zuwa 40 ka gama ka dawo cikin mutane kai rayuwa ba ka tausa dawowa za ka mutanen da kake ba su ne za ka tsayawa cikinsu ba an ga kara aiki can cikin tura za a tura ka ba nan za ka dawowa watakila ma sai ka nemi wani ɗan hili a ara maka azabinka to ka yi ƙoƙari lokacin da Allah ya baka dama ka amfani mutane da damar da Allah ya baka. ba a san cuta ba a san ha'inci ba a san cin amana wurin aiki amma abin da kake iya na taimakawa ka taimaka wanda kuma ba a taimako wurin doka ce shi ke na sai ka ce mutane su yi haƙuri amma inda za ka yi taimaka to ka taimaka ɗaya ma wata rana Allah zai taimaka maka ba ka sai a yi ta gudunka illahi da yin ka matsa ma mutane ka kara aiki karawa cikin mutane ba wanda zai tausaya ma to ka tausaya zai tausaya ma Allah sai ya cire mu mutane tausayin ka da kana iya tausaya ka ji tausayawa rayuwar nan ba tausaya cikin ta ba mai amfanin ta saboda ka sai ka tausaya ma wanda ka ga yana buƙatar tausayi wanda yake buƙatar taimako ka taimaka mashi wanda yake buƙatar agaji ka agaza mashi wanda yake so ka shiryar da shi ka dora ya bisa hanya ka dora shi matsayinka da yin Allah ya baka to kai amfani da shi wurin taimakon al'ummarka saboda akwai gobe gobe idan ka yi haka ka yi abin da Allah yake so domin hadisi manzala ya ce man kana fi auni akhihi kana Allah fi auni ba ma kana al'abdu fi auni akhihi kana Allah fi auni duk wanda yake cikin taimakon dan uwan shi Allah zai taimaka mashi wallahu bi yawmi al-abd ma kana al-abd yawmi akhi Allah yana cikin taimaka ma bawa in dai bawa yana taimakon dan uwan shi to duk wanda ka taimaka ma sakamako ne Allah zai maka ranar da kai ma kake so a taimaka maka duk dan adam yana so a taimaka mashi da zo daga rishin sani rishin sani ba sani ba sabo rishin mutunci rishin arziki cin mutunci wulakanci cin fuska nan duk bai da kyau yanzu wani in- in ya samu dama dan unguwarsu wani ba abokin shi ne za gani kawai sai mai fuska gami mai fuska don kai ga damar shi marar da ya bar wakin sai ga yana abokina kamance lokacin muna yara ku ya ce namance ai ga mai yarinta tare da kaga taɓa yi ai mu maza daga sama aka shi huka ba ɗan nan ku gaya mashi haka kuma yaro za ya mutu ya daɗe bai mutu ba mene ne don ka samu wani matsayi don ka mene ne saki jikinka ka bar kanka yadda kake kana nan dai kai ma'aikaci ne mai aiki in kuma su yan zaman banza ne suna na yan zaman banza su zama cikin su ba kwace maka aiki ne ba shi ke nan ba ba shi ke nan kawai sai ka zai daga abin nan in suka je ba ka zuwa wurin su in suka zo wurin ka kuma ka hana su shigo wurin ka ne wannan ka bari su shigo mana in na siya za ka sai ka ce da Allah ko bar zuwa na nan wurin aiki duk wanda zai shigowa na aiki ki kawo shi amana ce an samu mai aiki ba an samu a zanki zama cikin biro ana hira ba in za ku zo nan da wani aiki ba matsala amma hira ku zo ku gaida da ko wani abu ba daidai ba ne wurin aiki ne na ku bari mu zanki gamuwa cikin bai ka ga nasiha kai ka gaya musu ka'ida ta aiki domin wani aiki ba a mai da shi wurin hira duk minti da in kai hira da shi ba cikin aiki ba sai Allah ya tambayi aiki ne aka roƙe ka bai kamata ka yi wasa da shi ba to kana ya gaya ma mutane wannan amma bai kamata ba ka zangi ci masu fuska kana wulaƙanta su ba da aikin nan da hankalinsu da komi nasu aka doke ka shi aka sun san ka baka da shi wataƙila tare da su kuka zanki kwana kuna tashi da dare kuna ta addu'a Allah sa a samu aikin kuma Allah ya baka to mene ne me za ka gwada musu me za ka gaya musu me ba sani naka ba da sun sani ma da wani tsohon kesan ka sun boye shi ba su gwada maka shi ga inda ka zanki kwana ne hakan Allah ya baka wadata ya ba ka kuri kakkare na kowa kakka wulaƙar da kowa shi cin mutunci ɗan adam da kake gani ba don ka yi su ba Allah ya ba ka kawai jarabawa ce daga Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'arraf ila Allah fi rakha'i ka san Allah subhanahu wataala a lokacin wadata ya rifka fi shidda Allah subhanahu wataala zai taimaka maka a lokacin da ka shiga cikin wuya wa alam ka sani anna ma akhtaka cewa lalle da abin da ya kuskure maka baka same shi ba lam yakul yusibaka ba zai kasancewa yana samun ka ba da abin da baka samu ba to dama ba a rubuta maka same shi ba wanda ya ba bakin ciki ko keta kana zargin Allah ne kace haka kuma asabaka da abin da ya same ka kuma lam yakul yukhti'aka ba yadda za a yi kuskure maka ya same ka in daɗi ne ya same ka to ba yadda za a yi sai ya same ka ba wanda ya sai hana in wahala ce kuma ba yadda za a yi ka kauce sai ta same ka amma ba hana ɗaukan mataki ba game da wahala an kan jikinka ya tsami ba daɗi kana iya shan fara saboda ya saki watakila zazzabi ne ke tahi ko ka sha maganin zazzabi ka tare duk ba hana ba ba ramin bane amma dai ka kudirce Allah ne mai karewa ba magani ba shi magani sababi ne kawai daga ka wata rana sai kai waɗannan duk matakan rigakafin duka dauke su amma kuma Allah ya ce sai ka yi rashin lafiya za ka balaguro yana da kyawun ka diba motar ka in motar ka ne ka diba shi da kyau tayoyi cike suke daidai in mota ce ruwanta daidai suke bakin manta daidai yake man barki daidai yake man fawa komi kadiba kadiba ta da kyau a ɗaɗɗar mai kusoshi da kyau sau da za ka je kai ta bugun ramu ana son irin wannan matakin wallah ya gada ma ya tsare ka in bai gada ba ko kuma ta yi ma su cire gaba ɗaya ko ruwa su kare kawai Allah ya sa su kare saboda ya tashi da raba kawai sai dai ka ji mota na zafi Allah ya gada ma kuma ya sa duka kulle gaba dai ma ta yi budewa kana ciki kai ta bige bige kai ta buga da Allah a bude zai ya ishe ka sai ka mutu amma daukan mataki ba hana Bahaushe ya ce rigakai ayi magani amma mai rigakai na gaskiya shine Allah mai girma da daukaka ma'ana dai ka sani cewa da abin da ya same ka mai kyawu to ba wanda ya sai hana ya same ka da abin da ya same ka bara kyawu ka sani cewa babu wanda ya sai hana ya same ka wannan abu wa'alam annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ka sani annan nasara cewa cin nasara ma as-sabr yana tare da hakuri cin nasara na rayuwa in kaga malam to yayi hakuri in kaga mawadaci yayi hakuri in kaga mai mulki yayi hakuri haka ne ko? Cin nasara duka na rayuwa gaba ɗaya ta mutum ɗaya ko ta al'umma ko ta ƙasa gaba ɗaya ba ya tabbata sai da haƙuri. Sai an yi haƙuri a kan waɗansu tsare-tsare wanda ba a saba da su ba. Sai jikin kowa ya yi tsami ya gaya mashi. Daga baya sai Allah ta'ala ya kawo mu. Kawo sauki, sabai kasarin wani da suka sha, ɗan da suke kwana da yunwa, sai ne da yunwa, mutum ya wata da watanni bai ga wargin dala ba kuma bai bar addini ba yana nan cikin shi da Allah ya tashi sai ya zubo musu kudin kama ana ruwan su kudi ya zubo musu kuma Allah ya ba su daukaka ta addini cin nasara na addini Allah ya ba musulunci ya zama to shi ne sama kafirci shi ne ƙasa babu wani kasurgumin kafiri duk ƙarfin shi su tunkare shi ba sai sai sun karya shi ba inda ba su shigar da musulunci ba a rayuwarsu ba inda ya gagare su amma sai da su in suka gaya ma ranar da suka shaya za ka abu da wani lokaci ko tsayawa ba ya rarrahe yake yunwa ba abinci cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha wahala kuma haka suke kwana ruwa ce kama haka cikin da suke kwana nan ne dakin su nan ne gidansu nan ruwa kowa na yake rata ya ga ruwa yake rata yan kayan shi kayan ma kana da kayan ma wasu duk kowa daga daga mai zane da mayayi sai mai zane kadai to ya ga mutum da zane biyu ba zane uku ko hudu kowa zane ɗaya ne ke gare ko zane biyu da wanda za a yafawa yi riga da shi da wanda zai ɗarmawa wani ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam wai mutum ya zai da kayan jikin shi manzo Allah ya ce haka gare kuma da yawa kowa ba kowa ba zane zane ne ke gare shi ba zanen shi ne da shi in dare su tsirara kake shi ne za ka rufa da shi da ka ja shi bigir ka maza ka ɗarma shi ne kuma wandanka haka suka rayu ba amma bai zo duk sai da Allah ya bai da su gwamnonin jihohi waɗannan waɗanda suka sha wahala gwamnoni suka zama na musulunci ba irin gwamnonin da suka tara kuɗi ba gwamnoni ne malamai masu jihadi fi sabilillah dukkan su sai da Allah ya ba su duniya ta hanyar addinin musulunci to saboda haka sai an yi haƙuri mai haƙuri ba haushe ya ce zai dafa duci yamma ya sharo mashi wa'annan faraja kuma ka sani cewa lalle fita daga matsala ma'alkarbi yana tare da bakin ciki mana duk bakin ciki ba zai da ba sai Allah ya yi maka shi wa'anna ma'al usri yusra kuma cewa lalle tare da tare da tsanani akwai sauki Allah ya ce inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra ko Allah ya ce lalle tare da tsanani akwai sauki lalle tare da tsanani akwai sauki dai tsanani yazo ina ganewa ko dai tsanani yazo to sai kaga sauki kuma guda biyu sauki biyu ke zuwa bayan tsanani guda shi tsanani kullum guda ne amma sauki biyu ne to amma Allah ta'ala ba zai yi maka shi ka samu biyun ba sai ka yi hakuri sai ka mai da lamari ga Allah sai ka yi da kaddara Allah Allah ya yi mana kawo mana ƙarshen tsananin da muke ciki na'am
malam ya ce menene ingancin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kawo kasuwar sa yasin bukatar sa za ta biya
hadisi ne da'ifi da wanda ya karanta surat yasin bukatar shi za ta biya hadisi ne mai rauni amma yasin qur'ani ce da wanda ya karanta qur'ani ya roki Allah Allah zai biya mai bukata dan haka ita yasin ka karanta ta ita ma da niyyar bukata Allah zai biya maka bukatar ba da hadisin ba saboda ƙur'ani ƙur'ani yana maka maganin duk wata matsalar na'am
jama'a ya ce wasu mutane ne ana karatu suna hirar duniya masu tambaya ce kuka nisa ce ke bukata to wani irin karatu Ah, kamar cikinsu wani na zanne na karatun ƙur'ani su kuma sun ƙi yin shiru suna hira ko ko yana nufin makaranta karatun makaranta bai kamata ba ana karatu ana hira ba in mutum na son hira sai ta yin shi ta wani wuri ya hira shi makaranta ba wani hira ba ne Allah ya ce an karanta Qur'ani kowa ya shiru ya saurara ladabi Qur'ani ladabi ya ce mishi in saboda rashin ladabi kuma yanzu in in gwamna ne ke ke ke dibi na ba wanda za ya koma gehe na magana da ko biribi marko to balle shugaban kasa da duk sun kai Allah daga imanin mu yana da rauni kwarai ana karanta qur'ani ana fassara mutane na hira suna dimi wani ma kana yana yana yana waya alo kana yana eh ba komai ina jin ka kai ma kana da shi ma yana kuma ya daga murya kowa na jin shi kaga ba girmama magana Allah subhanahu wataala wannan rishin ladabi ne ga Allah da annabi saboda haka a gyara a bari in kana da wata bukata ka zanki hita nesa inda hirar kama ba ta shigo a wurinka saboda shaidan ne in ya kana hira wani shaidan sai ce saurari hirar shi kaji mai zai ce za ka karya ce dan dai sa ka saurari hirar ka ki sauraron karatu sai ce za ka karya banza ce yake ba ma wai kirki ba ce Allah kiyaye. Amin.
Amin. yana so mara da ya hankali ya bashi amsa ya ce dangane da zakka ta bushiya mai kwalfa ko kuma da kwalfa ne
da za a hidda mata zakka haka nan in haka za ka sai da abuka sai ka hidda mata ba tare da ka bambare ta ba in ko bambare wa kake sai ka bari sai ka bambare sai ka hidda mata zakka yadda kake sai da ta haka za ka hidda mata zakka in kuma kai mai ne kake yi sai ka hidda mai in manta ne kake ka shuka ta ko masu shuka ta kamar wasu kasashe mutum zai shuka da ikoki masu yawa don man shuka abin shi kuma ya tace man kaga wannan daban daban yake kenan kaga wannan ba za ka yadda sai ka bari sai ka yi sai ka hidda zakan mai zakar ta baya da bambanci da zakar haci da ta musa duk tiya ɗari uku sai a hidda tiya talatin na'am
mutum ya mutum ya ya rasu an ka an ka binne shi bai ba mishi sallah ba ya halatta mishi sallah bayan an binne shi eh mana ai bai kamata a binne mutum ba mai sallah ba sallar gawa wajibi ce dole a magawa sallah idan mutum ya mutu aka zo aka binne shi amma ba mai sallah sai a ce kabarin shi a mai sallah in kuma yana nesa inda ba ya zuwa wurin daga nan sai a jira mutane su mai sallah ba dole sai wurin kabarin shi ba in yana nesa na'am wura kira sallah bayan kai nazari da kyau